Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da dare, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda Alaramma Malam Yahaya Abubakar Dakaci ke janyo ayoyi Sheikh Khalifa Abbas Ismail Abbas Dakaci, sarkin malaman Dakaci, shugaban kwamitin tafsirai na Fitiyanul Islam na jihar Kaduna, ke yin fassara. Alhaji Salisu Nuhu mai masara soba ya ɗauki nauyin shirin fi sabilillah. Allah shi gafarta malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وألزمناها عذابا نكرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara godiya da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai bisa ikonsa da lafiya da ya sake nuna mana wannan rana a wannan yini mai albarka mai alfarma a wannan wata na ramadan a wannan babban masallaci na juma'a na garin dakaci inda shehi ya assasa wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kusanta shi da annabi rahama mu kuma ya ba mu albarkar su da albarkar masu albarka in ba a manta ba muna nan a cikin wannan sura sura babu za mu tashi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qayyin min qaryati da yawa zaka ga alƙarya alƙaryan nan mun hallakar da ita ta an amur rabbiha al'amarin ubangiji a ta an amur rabbiha al'amarin ubangiji ya zo ya rike ta saboda mene saboda girman kai irin nasu girman kai wa rusulihi da kuma saba mu manzanni da suke Allah subhanahu wa ta'ala ce wa innan idan suka yi haka mukan zo fa hasabnaha sai mu musu hisabi al'amarin mai afka musu hisabin shadidan a yi musu hisabin mai raɗaɗi Allah ya kare wa zabna a azaban nukura Allah subhanahu wa ta'ala ce sai mu musu azaba azaba mummuna azaban nukura ce mummunan azaba Allah ya kare ce da yawa alƙaryoyin za ka ga suna girman kansu da ji da kansu ya sanya su mun azabtar da su mun musu azaba kuma azaban nukura mummunan azaba in su ubangiji da haka Allah baya san girman kai baya san masu girman kai na'am فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا faqad Allah ya ce suka dandana wa bala amriha al'amarin sakamakon abin da suka aikata suka ɗanɗana gwargwadon abin da suka aikata suka ɗanɗana shi wa kana aqibatu amruha khusra sai ga alƙaryoyin sai ga mutanen garin sun zama ƙarshen al'amarin su ya zama hasara gaba ɗaya an je lahira ba labari an gane ko ka je lahira sai ka ga sun sun wato azaban ya zama musu sun zama al'amarin ya zama tabbaci sun yi hasara sai ya zama sun yi hasara a cikin lamarsu sai Allah ya ce
أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ajjallahu lahum azaban shadida lalle ubangiji ya musu tanaji azaba azaba mai radadi na amai mai tana kaga can an ce azaban nukura kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce karshen al'amarin su kusura sai aka yi takibi dan abun fa yayi muni ajjallahu lahum azaban shadida lalle ubangiji yayi musu tanajin azaba azaba mai radadi fattakullaha ku ji tsoron Allah ya ulil albab ya kuma zuwa hankali masu hankali ku ji tsoron Allah su wane ne waɗanda za su ji tsoron Allah nan allazina amanu su ne wanda suka yi imani ana an kada an zalallahu ilaikum zikra lalle gargadin ubangiji ya sauka zuwa gare ku gargadin nan ya sauka zuwa gare ku su wane allazina amanu sai Allah ya ce رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا كلاسن الله له رزقا الله سبحانه وتعالى يتي رسولا يتلو عليكم آيات الله mun saukar muku da wannan manzo kad anzala rasula kina ina ba ta fahimta san Allah subhanahu wataala ya ce kad anzala Allahu ilaykum zikra su malamai sai suka ce to wannan anzala din ya koma ga rasul din nan mun saukar muku da wannan babban manzo annabi Muhammad shi yasa yabo kawai rasul ba na kira kana jin wane ne ka gane kowaye ana nufin manzon Allah inda alif da lam ya zo to sai a ce ko ana nufin annabi Musa ne ko annabi Isa ne sai aka ce rasulan kawai wannan babban manzo annabi Muhammad ya talo alaikum ayatullah yana karanta muku ayoyin ubangiji mubayyinatin wanda suke a bayyane komai a bayyane shi Allah mun gode ma li yukhrijal ladina amanu wa amilus salihat domin ya fitar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai min zulumati daga duhu na kafirci duhu na bata ila nur zuwa ga haske na musulunci zuwa ga haske na shirya ka ji abin da aka aiko wannan babban manzo ke idan ka zama a ciki kana ciki ina ciki ina ciki ina ba ta an fahimta Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min as-zulumati ila nur su ko wanda suka kafirce ba wallazi na kafaru auliya uku mutaguti yukhrujuhum minan nur ila ila zulumat su ne wanda suka kafirce to Allah ya sama to Allah subhanahu wataala ce wa'inda suka yi imani suka yi aiki na kwarai ya fitar da su daga duhu na kafirci ila nur zuwa ga haske na imani zuwa ga haske na musulunci zuwa ga haske na shirya ومن يؤمن بالله هذا دو وجه إيماني لله ويعمل صالحا في أيدي نقري yudhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar za mu shigar da shi aljanna mu a Hausa ne ba mu da jam'in aljanna kana yin mishi jam'i zai canza ma'ana ina ba ta amfani amma a larabci to yana da jam'i shi aljannan ba ɗaya ba mu sai dai mu ce haka daga ji ka gane cewa da yawa ko kenan ko dan kana musu jam'i sai su zama aljannoni sun canza ma'ana ko to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana da garimin ta ce lan khalidin fiha abadan a ciki za su dawwama har abada kad ahsana Allahu lahu rizqa kai Allah ya kyautata makoman su wannan arziki ta yi kyau Allah ka ba mu arziki da wamaniya sai Allah ya الله الذي خلق سوى سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله سبحانه وتعالى يتي الله الذي خلق السبع السماوات وبنجدي شيني وندي يهدي السسم مي غدا بقي ومن الأرض مثلهن سما قسم غدا بقي يا كتي كو ما تي سما سبع دم با يا كتي كو مثلهن ina ba ta amfani malamai nan suna ta magana wai saman nan ya aka yi ƙasan ya yi shin an yi ƙasan ne ɗaya biyu uku saman ɗaya biyu uku har bakwai wasu malamai suka ce a an yi su ne bangare bangare kamar munan a ƙasa a ce bangaren asiya bangaren kaza bangaren kaza wasu suka ce ai a haka ne aka yi haka ma ita ma sama wasu ga cewa as-sab'a samawatin ibaqa ko ma tara fi halqir rahman to sai suka ce ai an yi ta da dai ba mun dai ba da dai ba da ala ayi halin dai ubangiji abin da yace ya halitta sammai guda bakwai guda bakwai suna nan wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna kaga dukkan al'amari yana sauka ne daga wurin ubangiji tsakanin saman da kasa yanzu nan aka ce maka sai girgiji sai ta yi in aka ce mu sama saki ruwa sai ta yi in aka ce mu ƙasa shanye ruwan sai ta shanye duka dai suna karɓar umarnin ubangiji in yanzu da za ka haƙa ƙasan haƙawan da za ka yi kaga kana tonawa kada haƙa rami umarni ne take karɓa an hore ta an ce ta karɓa wannan abu da za ka ki ka je ka taɓa dutse ka ga yadda za ku kare kana bugawa ne yana buga ka ina ba ta amfani da to shine Allah subhanahu wataala yake duka wa'annan sauka ana saukar musu da al'amari ne daga wurin ubangiji li ta'lamu dan jama'a ku sani mu mu sani annallahi shi ubangiji ala kulli shay'in qadir shine iko ne akan komai da komai shine iko ne akan komai da komai wa annallahi shi ubangiji kad ahada bi kulli shay'in ilma ilimin sa ya kewaye komai da komai komai da komai ilimin sa ya kewaye an gane a gane cewa Allah shine mai iko shine mai iko da kai shine mai iko da ni shi ke da iko da ke shine mai iko da ku shi ke da iko sama da ƙasa da al'amarin da yake wakana a tsakani gaba daya duka wannan ubangiji ne mai iko akan wannan Allah ya ce mun yi haka ne don ku sani ba cewa ubangiji mai iko ne al-qadir ikonsa ya mamaye komai ya mamaye kowa وأن الله قد أحاط بكل شيء علما علم أبنجيز ياكي ويقومي له نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرات أزواجك والله غفور رحيم سورة التحريم wannan sura ana ce mata suratul tahrim ko suratul nabi ana kiranta da suratul nabi a madina aka saukar tana da ayoyi goma sha biyu kamar wannan surar da muka fita sanadin saukan wannan surar akwai ababe da suka zo wanda dalilai na saukan hadisin bukhari allah ya kara musu da ya kawo an ce sai da zainab binti jashi allah ya kara masa yarda wanda sayyidina zaid ya taba aurenta ina ba ta aka fahimta an fahimta zaid ya aure ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya raba auren kuma aka aura wa manzon Allah kuma alhalin zaid shi yana hannun manzon Allah annabi yake da shi to tana cikin matayen manzon Allah Allah ya kara musu yarda al'ada na sayyidina rasulullahi duk in aka yi la'asar bayan la'asar zai in ya shiga gida a lokacin zai zaga dukkan ɗakunan kowace mata ya gaya ta wuri wacce take da girki ita ce na ƙarfi ita za a je daga nan sai ya zauna har lokacin da zai fita masallaci to ita sai ya dawo yana Allah ya ƙara masa ita tana da dangi suna kawo mata zuma ainihin zuma kuma abin da annabi yake so da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ta ɗiba wannan zuma sai ta bar shi da haka idan ya zauna shan zuman yana daɗewa a ɗakin to sai da Aisha da sai da Hafsa suna gani sai suka kiyaye nan ɗakin misali zai minti goma can kuma ya minti sha biyar da yake kawo haka kina ba ta an fahimta nan suran da muka fito an yi bayani yadda al'amarin zamantakewa na mata da maza na kowa da kowa duka a suran da muka fito an yi magana suratul talaq wannan ko suran annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan shi mu mun yi tsalalo a hada mutane sai wannan bayanin gidan nashi ne kawai za a yi gaba saboda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam makaranta ne makaranta ne ya shafi kowa da kowa ya shafi komai da komai to sai suka kalla sai suka kiyaye suka ce to ya kamata a gano dalilin da yasa idan ya je ɗakin sai da zai nabu ya fi dadewa sai suka gano cewa ashe idan ya zo zuma take bashi annabi sallallahu alaihi wasallam sai tsaya shan zuman nan shine yake daukan wannan lokacin suka ce to akwai magana ya kamata a ga yadda za a yi a hana shi wannan dadewa kai ma fa in ya faru a kanka ka zauna ka ji mana ya faru da wanda ya yi ka ko ba haka ba suka ce to yanzu ya za a yi sai sai da aisha ta ce abin da za a yi yanzu kun san abin da annabi ya so so kanshi to idan ya shigo ɗaki na abin da zan ce mishi na ji kamar tashin misali ce tafannuwa warin tafannuwa shi abin yana nan kamar karo ne ana cin shi amma idan ya fi kuma bakin sai ya zama yana yin wani kamar bashi haka yana ba ta an fahimta ce to mu ce yana cin wannan ya ci ke ma idan ya zo ɗakin ki ce kin ci wannan ke ma idan ya zo sai suka yi plan akan tsata sun haɗa kai kenan shi kenan da ya je ɗakin da ya sha da ya zo ɗakin wannan sai su ya rasu lillahi na ji kamar wani abu haka yana ɗan tashi kamar zai ya ce ba wani abu illa zuman da na sha a ɗakin zainabu sai da zai da fara zama shi kenan ya tashi ya tafi sai ya biyo nan ɗakin ma ita ma sai ta ce ta irin wannan dama ka kuma ta ba an haɗa fulani kaga shi fa yana magana da mala'iku mala'ika ne da ya yi motsi Allah subhanahu ta'ala ne ce mala'ika Jibril ne yake so haka annabi yake amma saboda a koya mana koyarwa ya zamantakewa da yanda abu yake kaga har sun kulla wannan bai san sun kulla ba yasa shi yanda ka kai ne mace ne kawai ka bi a hankali Allah ya raba ku lafiya amma shi yanda ka kai za su kulla maka yanda za ka yi ka fada ina fata an fahimta yanzu nan za a ce ai an fahimci cewa idan wancan ce magana in za su yi mayar mace da magana sai ka hada da dariya musa falu haka za a ce wai in ce ma magana sai ka mayar da dariya shi kenan sai ce to in dai wannan ne dalilin saboda wannan zuban ya haramta masa yin shan zuba gaba daya da Allah buri ya cika ko bai cika ba eh burin ya cika ai ya ce je wannan ne to yanzu na haramta ma kaina shan shi wannan yana daga cikin dalilin saukan wannan sura dalili na biyu kuma aka ce ita akwai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kuyanga sai da mariya ta Allah ya kara mata yadda ita tana da kyau kyakkyawa ce amma kuyanga ne ita ba mata bane ma'ana ba wacce aka ɗaura aure ba ne baiwa ce wanda ake sadaka da ita yanzu ba za a kira ta da baiwa ba ta zama ku yanga da haka ita ba a rabon kwana da ita ba a rabon kwana da ita ba ta da ɗaki kowane ɗaki ɗakin ta ne to sai suka ce ana nan an ita wannan fa gaba ɗaya tana shige mana hanci da kutun jini aka ce da sai da hafsa da sai da aisha su ne suke kulla wannan saboda su sun fi jituwa kansu na haɗa sosai shi yasa suke wahalar da sai da tafiya Allah ayi hakuri da kalma amma da an yi magana yanzu za su ce wannan bai hujiyar ne sai sai da tafiya kenan da an yi magana za su ce ita ne har annabi ya ce to ki daina damuwa mana ki ce musu eh kin ji ke bai hujiya ne amma na tsantsa wanda babanki annabi mijinki annabi babbanki annabi babanki annabi haruna annabin Allah kanin uwa eh kanin mahaifinki annabi Musa annabin Allah mijinki kuma annabi Muhammadu a cikin su ka faɗa me wannan annabi ya ce in sun gaya miki aka ce kuma ki gaya musu haka tunda ta faɗa musu shiru ba ƙara magana ba da an yi magana sai su ce ai wancan wannan fa duka ana koya mana zamantakewa ne idan ya faru da kai ka gane cewa kai awa ga ma gaba ɗaya makarantar gidan annabi Muhammad to idan haka ya faru shi ya yi to kai ma idan ya faru gare ka sai ka koma wannan makarantar ka koyo yadda za ka yi dan baka sha karfin ai maka ko su zo su tinkire ka su zo su yi attacking ɗinka da ka da ka ga sun yi layi sun shigo to in kana son ka tsira ka murna fuska ka ce miye miye to daga nan za ka kashe su tukuna amma sun da sun kullo wani abu ne za a zo a tare ka to amma fa baka fi karfin a tare ka ba ina ba ta amfani da to da suka zo aka ce ran nan sai sai da suka Allah ya fara mata yarda sai ta nemi dama ta je gidan shi bayan la'asar sai annabi ya ce ta je to bayan nan kuma sai sai ya da mariya sai da mariya ta tafiya sai ta zo da haka sai ta dawo a daidai wannan lokacin sai da tana cikin ɗakin ɗakin sai da ta cike to da ta ga alamun manzo Allah na ci sai bata shiga ba sai annabi ya fito sai da sai ta fito sai ya ganta sai ta koma sai dama dalilin da yasa aka ce in je kenan saboda a kira wata ta zo shin fada na ta ga manzo Allah sai kuka sai kuka yana ta lallashin da yake shi in dai watan nan ne to daga yau da haramta maka yana ta dama ya sun ta kulla yadda za su yi ko amma wannan ina gaya miki sirri ne wannan ma karatu ne kun ji abin da annabi ya ce mata sirri ne ta ki gaya wa kowa bari ma in miki albishi kin ga bayan na rasu wanda zai zama halifa na abu sai da na abubakar bayan shi kuma mahaifi ne sai da na abubakar amma duka wannan abin sirri ne na gaya miki sai ki gaya wa kowa sai ta shayi ba wanda zan gaya ma shi ke na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta share hawaye lallashe ta hikima shi annabi sallallahu alaihi wasallam kullun shi ke koya mana cewa mu tausasa ma wale mata ta ina za a fara ganin haka ta wurin shi shi ke na annabi da ya fita ita kuma daga ɗakin sai da Aisha har yanzu a haka yake sai ɗakin sai da Hafsa garu ne kawai ya raba su ɗakin sai da Aisha ɗakin sai da hafsa aka ɗakin nan guda karfi a jere annabi na fita sai ta kwankwasa mata ba fita ta yi ɗakin ba a ta tsakanin ɗaki da ɗaki su magana ta ce mata akwai labari ta ce yaya sai ta ce ai ya haramta ma kan shi ita ba kama suna saboda kawai na waje shi amma su sun san yaran ta ce ai ya haramta ma kan shi ta ce alhamdulillah to fa kaga an yi sirri Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma wannan to wannan yana daga cikin dalilin saukan wannan sura shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan babban manzo lima tuharrima ma ahallallahu laka yasa zaka haranta ma kanka abin da Allah ya halatta maka wannan ku yanga ta ta halal ne zuma da kake sha halal ne yasa zaka haramta ma kanka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta maka ya halatta maka tabtaji mardata azwajika dan neman faranta ma matayen karai dan ka faranta musu rai ya kace wallahu ghafurur rahim kai daga ji an ce me yasa kai ai kai ka san an, an saki layi ne ko ya kace to wallahu ghafurur rahim an yafi da ma ya gafir laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratal mustaqim har riga an yafa sai wai kan ma kai tunanin cewa fa wannan abin da aka faɗa a baya da muka fito suratul fatali ka ji wani rodani sai Allah ce wallahu ghafurur rahim yaddan ma da kai da kai hakan an yafi amma wannan abin yanzu an janye wannan harfin da aka yi an janye sun yi salalo da Allah saboda sun taba annabi Muhammad sai Allah ya ce قد فرد الله لكم ليلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الله يتكاد فرد الله لكم حلة أيمانكم أي كتدام يا رسول الله kayi rantsuwa ka ce ka haramta ma kanka ai Allah subhanahu wataala ya nuna muku ya farlanta muku yanda ake warware rantsuwa wannan rantsuwan da kai sai ka warware shi kawai sai ka fara wallahu maulakum ubangiji ba shine majibincin ku shine mai taimakon ku ya rasulullah wa huwa al-alim shine masani al-hakim gwanin hikima shi yasa yanzu yace wannan alƙawarin da aka yi an warware shi su wada na'am wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisan falamma nabad bihi فلما نبعت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأرى الأنبال فلما نبأ به قال اجمل عمك هذا قال نباني العليم الخبير وكنت الله سبحانه وتعالى يا فدا an riga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata sirri ne wannan maganan ka rike shi a matsayin sirri to kuma sirrin nan fa ya kasa ruwa ina ba ta fahimta saboda shi yasa sai na abubakar ya sha babban da kuwa shi idan annabi ya mishi magana to ko zai shiga rami ba wanda ya zai gaya mishi wannan magana ya gummata cikin da za ka yi ka zarge shi amma idan ba annabi da yake faɗa ba ba zai faɗa ba sai annabi ya mishi magana kaga lokacin da annabi ya ce mishi zai aure sai ya da hafsatu shi kadai ya gaya mu ba wanda ya gaya mishi ce zan aure hafsatu Allah ya mu umarnin aure ta amma haka take magana bai ce ya gaya mu kowa ba da haka sai da na umar bai san wannan ba da sai da hafsatu ta gama iddanta sai ya zo ya ce ma sai da na abubakar hafsatu ta kammala ina maka tallanta ma'ana ina maka tayin ka aure ta sai mishi shuru ba in ba in ji ya mishi kawai da kurma ko fitantan babu sai ce yana so ba bai ce baya so ba saboda kowannen shi yana da amsa in ya ce yana so magana da suka yi da manzon Allah a wani ma'auni zai aje ta in ya ce je so dole ya faɗa dalili kuma baya kariya as-siddiq ne dole ya ce annabi ya ce man kaza kuma annabi bai ce ke ba sai ya mishi gum yayyai bai ce uffan ba ya ga ce ta shi tafi sai ta wajen usmanu sai ce mishi eh na gode amma ba zan yi aure yanzu ba saboda har yanzu raɗaɗin rasuwan mata na bi suke ni ba sai ce to abin kuma ya zama man bari dai mishi kawai Allah ya bani mafita ran nan sai ga shi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abubakar ya kai wa sayyidina umar zai aure sai ya gaya mishi sai ya ji daɗi ya gode zai tafi sai ce zauna ka ci na san ka damu baka ji daɗi ba a lokacin da ka zo ka nime ni da aure ka ban ce maka komai ba ya ce wallahi Allah kaɗai ya san abin da yake cikin rai gara ma Usmanu da naji ya gaya min magana mai daɗi amma kai baka ce min ba baka ce min komai ba sai ce eh mun yi magana da annabi kuma annabi ya ce in gaya ma kowa ba da haka ba dama in maka magana shiru shine mafita ka ji saboda kiyaye sirri shiru shine mafita to shine yanzu Allah subhanahu wataala yanzu yake gaya mana asirin gidan manzon Allah ma yanzu da aka yi gashi ana faɗi a cikin alkur'ani har gobe kuma ka ji inda ya sha bamban da kowa ke sai Allah ya ce wa id asarra an-nabiyyu ila bari azwajihi ka ambaci lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sirri da wasu sashin a cikin matayensa ita ce sai da hadisa suka yi zance ya ce mata sirri falamma na ba'at bihi yayin da ta sanar da wannan labarin ta faɗa wannan labarin wa azharahu Allahu alaihi shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mushi cewa to asirin da kuka yi fa ta faɗa arrafa fa'aluhum sai ya zo yana gaya mata yace hafsatu ke da muka yi magana muka ce na ce kan ki faɗa kuma sai ki zo ki faɗa sai ki zo ki faɗa shine an gane an rafa ba'aru wa arada an ba'ali sai mata shiru a wani sashi kawai ya gaya mata wasu abu kin ce kaza kin ce kaza kin faɗa kaza sai ya shiru a wani abu ka san idan kana son ka ba mutum mafita ba ka tare shi gaba ɗaya sai ka ɗan ba shi kofa yadda zai fita sai haka da ta ji abin da ta fara ce mishi falan ma na ba'aha bihi yayin da ya gama gaya mata kin ce kaza kin ce kaza qala sai ta ce man an ba'aka hada waye ce maka na faɗa Alhamdulillah mun saurari tafsirin Alkur'ani mai girma kenan wanda alaramma Malam Yahaya Abubakar Dakati ke janyo ayoyi Sheikh Khalifa Abbas Ismail Abbas Dakati sarkin malaman Dakati shugaban kwamitin tafsirai na kungiyar Fitiyanin Islam na jihar Kaduna ke fassara Alhaji Salisu Nuhu mai masara soba ya dauki nauyin shirin fi sabilin Allah ya saka da alkhairi a madadin wanda ya hidima shirin Sulaiman Abdulsalam ni da na gabatar Yahaya Rayyan Jungul nake cewa wassalamu alaikum